الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مودة ساكي سادوا وانا رانا الصبر wanda yau a watan musulunci muna ashirin da tara ga watan rabi'in thani hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da uku wanda ya dace da watan nasara wato watan haihuwar annabi isa ɗan maryam alaihi salam yau yana yau hudu ga watan sha biyu miladiya shekara dubu biyu da ashirin da ɗaya za mu ci gaba da karatun littafin na hau wanda muka saba karantarwa don rana asabar shine littafin al-muqaddimatul ajin rumiya ta ibnu ajin rum rahimahullahu ta'ala da muke yi da 'yan uwa ɗalibai da suka nema a sa musu wannan littafi na matani na nasar ba waƙe ba to mai darasi ɗaya biyu yau za mu tashi darasi na uku a darasin da ya gabata mun yi bayani akan da malin yake kawo alamomin suna da ya ambaci jarra suna ya ƙare da jarra a ƙarshensa harafin ƙarshe kenan wasali ƙasa har muka ba da misalai da dama da bismillahirrahmanirrahim da irin su alhamdulillahi lillahi rabbil alamin da sauran bayanai da suka gabata sannan ya yi bayani akan attanwinu shine suna a same shi a yana ɗaukar tanwini shi ma an ba da misalai a kai sannan alama ta uku suna ya zan farkonsa an samu al'alif wallam kamar da muka ba da misali irin su alkitab ashamsu alkamaru alfajiru da makamantansu sannan ya ce inda za mu tashi yau kenan wahrufil khabdi hakanan malam ya ce ana sanin suna da alamar a samu ɗaya daga cikin haruffan jarra sun shige shi akwai wasu da ake kira da huruful jarri ko awamilul jarri wayanda suke sabbaba masuna ya samu jarra ma'ana ya samu wasali ƙasa harafinsa na ƙarshe domin asali kalma ba ta zuwa majruri dole sai an samu dalili kamar yadda kalma ba za ta zo marfu' marfu'a ba dole sai an samu dalili haka kuma ba za ta zo da nasaba ba sai an samu dalili hakanan jazma so to haka uh, su waɗannan huruful jarri ko awamilul jarri suke sabbaba suna ya zo da wasali ƙasa a ƙarshensa to sai mala ya ce wahiya su harfan nan na jarra a karatun da ya gabata mun ce alhabdu da alijarru da abu ɗaya ne muna da makaranta guda biyu na farko manya a nahau akwai makarantar alkufa akwai makarantar albasara to wannan makarantun nan guda biyu su suke da istilahan guda biyu da muka ambata Uh, malaman basara suke cewa jarra malaman kufa suke cewa khabba ko alhabdu wanda shi ibnu ajin rom yana jinginuwa ne zuwa ga makaranta ta malaman kufa domin nan ne imamul fanni ya rayu al'imamu sibawaihi da malaminsa alkhalilu bin ahmad sun rayu ne a wayannan yankuna din wanda su suka fito da ilimin nahau aka yada shi a duniya aka san shi suka fitan masa da masailu da kawa'idu to sai mala ya ce wa'annan haruffan jarra wahiya su ne min akwai harafin min wanda min tana daga cikin hurufin jarri idan ta shigo ga suna to wajibi ne sunan nan ya zamo da wasali ƙasa in dai ba mabni ba ne kuma ba mamnu'un ne min sarf ba wanda karatu na gaba za a shiga wannan babe babe ne mai nauyi sututun da 'yan farko ne muke karatun da su sutu muna su mu dinga takaitawa ga abubuwan da za su kusanto ma'ana yadda za a fahimta kamar misali in ka ce kharajtu minal baiti daga minal baiti na fito daga ɗaki ko daga gida kaga albaiti kaga ya samu jarra min ɗin nan suna cewa harfu jarrin ce mabniyu na alas sukuni sannan albaiti ismun majrurun bimin wa alamatu jarrihi alkasaratu zahiratu ala akhirihi لأنه مفرد وهو صحيح الآخري za a dinga takaita li'irabi saboda kada a yi mai nauyi mutane su kasa abin nan amma dai alal akal duk abin da mutum ya ji an faɗa ya kokari ya haddace ya yi kokari ya haddace shi so to haka zaka ce kuma kharastu min al masjidi daga al masjidi na fito daga masallaci hakanan faɗin Allah ta'ala fi jidiha habilum min masadin kaga min masadin eh, ba ce min masadun ba eh, saboda tahuwan min to suna nan da yawa sannan mala ce wa ila hakanan kuma akwai ila daga cikin haruffan jarra akwai ila kamar ka ce azhabu ilal madrasati ko ilal masjidi ina tafiya zuwa masallaci ko ina tafiya zuwa makaranta so to anan dole ne ka ce almasjidi saboda shigowar ila dole ka ce almadrasati saboda shigowar ila ba za ka ce azhabu ilal madrasata ba ko ilal madarasatu ba wannan kuskure ne ba larabci ba ne sai dai ka ce azhabu ilal masjidi saboda tahowan ila azhabu ilal ilal madarasati wannan wannan shine ma'anar wannan shine ma'anar jarra da kuma aikin da ita ila ta yi su to duk sanda ka ga ila a rubuce to sai ka yi ƙoƙari ka kula da sunan da ya biyo baya gare ta ka tabbatar da cewa a kayi masa jarra muddin da ya cika ƙa'idodi na zamansa suna ba a suna mutamakini ba mabni ba ma'ana ba ginanne ba ne wanda bai ɗauka fuska sai ƙwaya ɗaya sannan ba mamnu'un ne min sarf ba wanda baya ɗaukar tanwini za a yi bayani a kansu nan gaba insha Allah to shine faɗin Allah ta'ala subhanallazi asra bi abdihi laylan sai ce mi minal masjidil harami sai ce ilal masjidil aqsa kun ga da min da ta gabata da ila duk sun zo a wannan aya suratul isra eh minal masjidil a gani ba ce minal masjida ba ba ce minal masjidu ba a minal masjidil alharam eh minal masjidil haram sai aka ce kuma ilal masjidil aqsa kaga ba ce ilal masjida ba to abin da dalili duka tahowan wannan ilaci eh shi yasa aka wa almasjid jarra can kuma da min ta zo gare shi a min almasjidi aka yi masa jarra so to harafi na biyu kenan sai harafi na uku akwai an daga cikin huruful jarri akwai an Ah, ita kuma an ita ma tana daga cikin haruffan da in ka gansu to ka tabbatar da cewa sunan da ya biyo baya an masa jarra hmm? ka yi masa jarra ma'ana ka yi masa wasali ƙasa kamar yadda dai yan uwan haruffan da suka gabata kamar ka ce bahastu anil mas'alati Hmm, ko abhasu anil mas'alati ina bincike akan wata matsala da ta ɗaure min kai kaga anil masjid hmm? ah, na'am za ka iya faɗa ba hastu anil masjidi na yi bincike akan masallacin da ya kamata in shiga in je in ibada ko ba hastu ko abhasu an fulanin kama an zaidin ko an hindin ko an kitabin duk dai wanda ka ga dama su to ba za ka ce abhasu an kitaba ko kitabu ba sai dai abhasu ina bincike an kitabin ina bincike akan wani littafi na fatan kuma zanga wannan littafin to ita ma dai an mun ji cewa ita ce harafi na uku da malam ya kawo a nan game da cewa suna yi wa suna game da cewa suna wa sunaye jarra mun ji min mun ji ila mun ji an to sai harafi na hudu mali ya ce wa'ala haka nan akwai ala ita ba ta daga cikin huruful jarri kamar ka ce jalastu alal kursi alal kursi alal kursiyi a gani ba za ka ce jalastu alal kursiya ba saboda mi saboda ala ta zo kamin alkursiyi din to shine larabci na daidai ingantacce shine ka ce jalastu alal kursiyi na zauna saman kujera jalastu alal bisati na zauna saman shimfiɗa jalastu alal ardi na zauna kan ƙasa daga duka jarra za ka wa kalmomin saboda ala da ta zo ala sai ka ce harfu jarrin mabniyun ala sukuni alkursiyi ismun majrurun bi'ala wa alamatu jarrihi alkasaratu zahiratu ala akhirihi li'annahu mufradun wa huwa sahihul akhiri to wannan shine sai harafi na biyar mala ce wa fi hakanan fi tana daga cikin huruful jarri kamar ka ce dakhaltu fil baiti dakhaltu fil baiti na shiga a cikin ɗaki dakhaltu fiddari na shiga a cikin gida kaga nan ba zai yi ka ce dakhaltu fiddara ba a kuskure ne ko da khaltu daru a kuskure ne da kaji mutum ya faɗi wannan to ka san cewa ya yi kuskure a wannan kenan saboda haka sai dai ka ce da khaltu fil baiti ti din na ita ce ƙarshen suna albait to sai ka yi mata jarra biyarsa za ka yi mata jarra za ka yi mata wasali ƙasa sai ka ce saboda fi ai an samu harafin jarra ya biyu baya eh? to sai a kula da wannan da kyau haka can aya da muka ja ɗazu fgd fgd ha a gani fgd ha ba a ce fgd ha ba ko fgd ha ba sai aka ce fgd ha habilon min masadin to mun ji dai cewa fi tana daga cikin huruful jarri da suke yi wa suna jarra duk inda an ka ganta to sai a yi ƙoƙari a kalli sunan da ya biyo baya gare ta sai a ɗora masa wasali ƙasa kamar yadda aka ba da misali hakanan harafi na shida wa rubba hakanan akwai rubba ita ma tana yi wa suna jarra eh takan zo a za ka ji ana fassara ta so da yawa ko kuma kaɗan ne ne amma dai ta fi tahowa don ta yi nuni kan cewa abin ya yawaita kamar misali ka ce a rubba rajulin a afadani ko rubba mu'allimin afadani eh, so tari wani mutum ko wani malami ya fa'idantar da ni ya amfane ni ya koya min karatu ya, ka- ya bani kaza ya bani kaza to kaga rubba kenan so saboda haka ba za ka ce wa rubba rajulan ba ko rajulun ba a'a sai dai wa rubba rajulin eh wa rubba rajulin to mahallin shahid dai muna akwai muna son mu mu yi bayanin cewa duk inda ka ga rubba to ka tabbatar da sunan da ya biyo baya jarra za ka yi masa hmm? jarra za ka yi masa eh in ma ba ma'urabi ba ne ma'ana ba muni ne to yana sai a yi masa li'irabi na mahalli na bagiri eh sai a ce ya tsaya a mahallin jarra to shine wannan ko ra'aitu ah, rubba ah, rubba sadiqin li ko a karamtuhu eh, so tari abokina nakan girmama shi eh, so da yawa to ba za ka ce rubba sadiqa ba ko sadiqu tun daga rubba ta biyu baya sai dai ka ce rubba sadiqin li akaramtuhu ko akaramani to harafi na bakwai wal ba'u hakanan ba'un tana daga cikin huruful jarri kamar waccan ba'un da ke cikin basmala bismillahi asalinsa ismu ne to da aka shigo da bi ita kuma ba'un tana daga cikin harufan jarra to shi yasa sai aka wa wannan mimun wasali ƙasa aka ce bismi ashe da kaji mutum ya zo karanta Qur- alƙur'ani ya ce bismallahi ka san cewa bai san dawo ba ya ɓata dawo ko ya ce bismullahi ah, sai a ce to kai ai baka san nahawu ba bismillahi ake cewa bi sai a ce harfu jarrin mabniyun ala al-kasri اسمي سأتي اسم مجرور ببي وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره لأنه مفرد وهو صحيح الآخر حرف نتقوس والكاف م? والكاف أكوي كاف إتما تتشبيه إن كان سنك كمان وانا أبو دا وانا أبو كما كتي زيد إرن أمرني ko irin hindu ne to sai ka ce zaidun ka hindin ko zaidun ka amrin kakka ce ka, ka, ka hinda ko ka hindu a eh? yawwa saboda kafin tana yin jarra can faɗin Allah ta'ala laisa ka mithlihi shay'un wa huwa sami'ul basir a gani aka ce laisa ka mithli ba a ce ka mithla ba ba a ce ka mithlu ba ka mithli sai aka wa lamun din nan jarra saboda tahuwar kafin saboda shigowar kafin to sai a kula da wannan sosai eh to duk inda kaga kafin ta kamanta wani abu da wani abu to wannan kafin tana yi wa sunan da zai biyo baya gare ta jarra kamar yadda aka ba da misali Ah, wallamu harafi na tara akwai lamun eh kamar can cikin suratul fatiha da Allah ya ce alhamdu sai ce mi lillahi lafzul jalala kaga sai aka wa hakuri din nan aka wa ha babba din nan wasali kasa sai aka ce lillahi baka taba jin wata kira'a lillaha ba babu wannan kira'a ko lillahu laraba ba sa faɗan haka lillahi to li din nan sai ka ce harfu jarrin mabniyun alal kasri a allahi ismul jalala ko lafzul jalala majrurun bi bili wa alamatu jarrihi wa alamatu jarrihi al kasratu zahiratu ala akhirih li'annahu mufradun wa huwa sahihul akhiri to wannan shine harafi na tara lamun kenan ko to sai mala ya ce Ah, hakanan wa huruful ƙasami eh hakanan kuma ana ah, da kuma haruffan rantsuwa wa huruful ƙasami da haruffan rantsuwa su masu guda uku su ma suna daga cikin huruful jarri mun karanta tara to tara ga uku sun zamo sha biyu kenan ko ga min ga ila ga an ga ala ga fi ga rubba ga alba'u ga alkafu sannan ga allamu guda tara to sai haruffan rantsuwa su ma suna yi wa suna jarra wayanda duk sanda za ka rantse da Allah ko alkur'ani ko kuma wata siffa ta Allah ko wani suna na Allah to da su za ka rantse amma ba a rantsuwa da wani Allah ba a rantsuwa da Ka'aba ba a rantsuwa da annabi ba a rantsuwa da mala'ika ana rantsuwa ne da Allah ko sifofinsa ko sunayensa ko alkur'ani da alkur'ani sifa ce ta Allah to wahiya harufan nan na rantsuwa mala ya ce su ne ga sunan muna da alwawu akwai wawun kamar faɗin Allah ta'ala wala asri ya gaba a ce wala asra ba eh saboda wawun din nan sai ka ce wawul qasmi wawul qas wawul wawul qasami wajarrin wawul qasami wajarrin ko wawu qasamin wajarrin mabniyun alal fathi al asri eh sai ka ce ismun majrurun bi wawil qasami wa alamatu jarrihi al kasratu zahiratu ala akhirih لأنه مفرد وهو صحيح الآخر والعصر سنة ننديوة والفجر والشمس wallaili nan da yawa za ka gansu harufa ne na rantsuwa sannan harafi na uku cikin huruful ƙasami kakkace huruful ƙasmi a sinun ɗin nan fataha za ka yi mata kakka ɗaure ta da in ka ce alƙasamu da wa ƙafin fataha da wa sinun fataha da mimun to shine rantsuwa in ka ce alƙasmu ka ɗaure sinun to ya koma rabo sai ya za haruffan rabo kenan kaga ba haka ake nufi ba to banda wawun mun ji wal ba'u haka na akwai ba'un ita ma ta rantsuwa kamar ka ce billahi ko eh uqsimu billahi ko uqsimu bir rahmani ko uqsimu bil azizi kaga bil azizi wajahadu menene yake cewa menene to ayat ta kwanta min so a takaice dai akwai ba'un tana daga cikin huruful ƙasami tana daga cikin huruful ƙasami da ake rantsuwa da su sannan muna da ta'un daga cikin huruful ƙasmi akwai ta'un kamar tallahi la'akidanna a gani tallahi eh tallahi a gani tallahi la'akidanna kaga ba a ce tallaha ba sai aka ce tallahi saboda ga wawul ƙasami ta biyo baya ta biyo baya so to wa'annan su ake kira huruful ƙasami za ka yi cewa billahi za ka yi cewa birrahmani tallahi tarrahmani duk da ita ta'un wasu malamai sun ce ba a haɗa ta da sauran sunaye na Allah galiba an ji laraba ko dai su ce tallahi ko su ce tarrahmani amma da wawun da ita ba'un to ana sa musu duk wani suna da ka kadama za ka cewa wallahi wal azizi wal rahmani wal gafuri wal azizi haka nan ba'un sai ka ce mi billahi birrahmani birrahimi sannan in ka gara maka na haɗawa da fi'ilin rantsuwa sai ka ce uku sai ka ce bi kamar yadda muke faɗa a rantsuwa billahillazi billahillazi la ilaha illa huwa so to wannan su ne huruful kasumi da malamai suke kawowa insha Allah ta'ala mun ji haruffa guda goma sha biyu malam ya kawo muna da suke yi wa suna jarra wanda dukkaninsu huruful jarri ne to sai kowa ya ƙoƙari ya haddace su don nan zuwa wani sati Eh, haddace su za a yi tare da misalansu da muka kawo ah, sannan daga baya sai a bada aiki Mm. yawwa ayar da na so in tuna ɗazu wa aqsamu billahi jahada imanihim eh ayar ta dawo yanzu wa aqsamu billahi jahada imanihim to kaga wa aqsamu Allah ya ce sun yi rantsuwa su kafirai billahi kace mun rantse da Allah to kaga a ce ba a ce billaha ba ba a ce billahu ba sai aka ce billahi so to Allah ta'ala ya samu dace wani sati sai mu tashi alamomin fi'ili abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya sa musu albarka kuskure Allah shi yafi سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته